أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعادنا الله وأجارنا من النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yau kamar kullun yau ma gashi a wannan marece na lahadi sha hudu ga watan ramadan wata mai albarka hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 24 ga watan uku haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam yana shekara 2000 da shekara 24 a tafsiri da muke ci gaba da shi a kowane maraicen wannan wata mai albarka watan ramadan yau ma ga shi kamar kullum za mu tashi daga inda muka tsaya a jiya idan ba a manta ba a jiya mun kwana a aya ta talatin da tara ko kuma talatin daidai aya ta ishirin da tara ko kuma aya ta talatin daidai haka ne? inda ubangiji eh ko ta wuce nan yawa labarin annabi Musa aya ta 37 ne aka kwana za a tashi aya 38 wa fi Musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان
فتولى فتولى بركنه وقال طاهر ومجنون فأخذناه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
Allah ce wa fi Musa cikin labarin annabi Musa da aka baka ayatun akwai aya domin Allah ya yi maganar abubuwa daban-daban ya ce wakil arzi aya fil lilmuqini na wafi anfusikum ko to har ya zo labarin annabi Ibrahim da labarin annabi Lut ba ayoyi bane to Allah ce wafi Musa haka ma a cikin labarin da aka baka na annabi Musa da Fir'auna ayatun akwai ayoyi ga mai hankali ga mai yaqini idh arsalnahu ila fir'auna sanda Ubangiji ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna bisultanin mubin da hujja wadda take aibi dalilin bahir wa hujjatun qati da dalilai hili da hujja yankakka wadda ba yadda za a yi Fir'auna ya kawo ta hujja da ta rushe hujjar da Musa ya zo mishi da ita dalilin da fir'auna ba ya da wani dalili da zai iya kore dalilin da annabi Musa ya zo mushi da shi amma duk da haka fatawalla bi rukuni fir'auna fa'ara da fir'auna amma ja'a bihi Musa sai fir'auna ya kauda kai dangane da abin da Musa ya zo mushi da shi min al-haqqil mubin na daga gaskiya bayyananna istikibaran wa inadan saboda girman kai saboda tsaurin kai irin na fir'auna da haka ya girma ya, ya, ya kau da kai bi rukunihi da shi da tawagashi domin magoya bayanka masu kama maka ana kiransu rukuni ɗinka kamar yadda muka ji annabulu yana jajen rishin rukuni yana cewa lau annali bi kuma kuwatan inda ina da ƙarfin da zan yaƙe ku aw awi ila rukunin shadid ko kuma in samu wata tawaga wadda zan jingina mu haɗa kai da su su kama mini ashe kaga masu kama maka mabiyanka ana kiran su rukuninka to fir'auna da magoya bayan shi kenan sai suka juya baya daga wannan hujja bayyananna wa qala fir'auna yace sahirun annabi Musa masihirci ne dan dabo ne aw majnun ko kuma tababbe ne la ya khadu yace ba yadda za a yi al'amarin Musa amurka al'amarin ka kai Musa ya khalu ya wofinta ya kubuta ya kubuta fi ma ja bihi fi ma ji ita ni bihi cikin abin nan da ka zo mini da shi ba yadda za a yi al'amarinka ya kubuta an ta kuna sahiran au majanun cikin biyun nan sai ka zamanto ɗaya ne ko matsahi ne kai ɗan daba-daba ka zo kama da daba-daba kai amfani da dabo ka raba mu da mi da alherin da muke ciki abinda muka gada na arziki na mulki wurin iyayenmu da kakanninmu da bautanmu da tsarinmu na mulki da yake ba wannan mulki namu kariya iyaye da kakanni ka yi amfani da sihiri ka raba mishi da shi don ka kwace mulkin au majinunu ko kuma kai taɓuwa har hankali da take samunka kana sabbatu irin na mahaukata wasu kuma suna ruɗuwa da kai suna ganin wani abin kirki ka faɗa ya ce amma ba ka fita daga ɗayan biyun nan fir'auna wa'in ma ya tuhumi annabi musa da taɓuwar hankali wa'in ma ya tuhumi annabi musa da ni da sihiri ko kuma ya tuhume shi da su duka domin akwai sanda fir'auna ya ji wata hujjar da ta kama zuciya lalle wannan hujja ba za ta rusu ba sai dai ya nuna ma mutanen shi sihiri ne Musa yake to sai amfani da kalmar ciya annabin Musa masihirci ne don ya lalashi zuciyar mutanen shi don ya wasa da hankalin mutanen shi kar su gane gaskiyar da ake so su gane ya dawo da su kan ƙaryar da yake so doron akwai kuma sanda annabi Musa ya haɗu wata gaskiyar to yanzu ba abin da zai rusa wannan gaskiya da zika-zikatan mabiyan fir'auna sai ya jingina annabin musa da hauka sai ya jingina shi da hauka kenan abin da ake ga in an yi amfani da shi za a cimma buri shi ake yi yanzu ba ku gane ba yanzu duk abin da aka zo ana yi da shi ana so a yi ma al'umma na gaskiya tafiya komin gaskiyarta sai ka ji 'yan demokuraɗiyya suna yin maganganu da suka saba ma juna wani sa'i sai su ce ƙarya ce ake yi su ma mutanen mayaudara ne azzalimai ne nau'i ne na yaudara har ma su ce ai tare da su muka yi yaudara in dai har za ku bi suwa na daman mu kuka bi duk ɗaya ne kenan kaga shi ya jingina kanshi da yaudara ya jingina kanshi da zalunci amma wannan da ya ce muku ya zo ya gyara zalunci ya ce muku ayya in dan wani abokin zaluncin mu ne ba za a gyara zalunci da shi ba zan ce shi kuma duk wanda zai yi gyara ai daman daga cikin al'ummar da suka yi banna ne ake ɗaukowa su tuba su zo su gyara ɓannansu yamma hakan ne kuma ka bane to yanzu yaushe ne muka koma mahaukatan da za a yi amfani da irin waccan yaudarar da jiya tuni an sanar da mu ita a ilimance hatta da sahabban manzon Allah da kafin zuwan manzon Allah manya daga cikin su ne suke bauta ma gumaka da kuma suwa aka yi amfani aka yaƙi ni aka yaƙi gumaka da suwa aka yi amfani da waɗannan manyan da suke bauta ma gumaka suka san bautar gumakan da su ne aka yi amfani suka daina bautar gumakan aka yaƙi gumaka so don kun yi sahiya tare da kai da mutum kun yi shekaru kana jagorancin shi zuwa ga wani aiki na ɓanna ana ɓannar tare da kai da shi ya ci kuɗin ɓanna ya yi gidan ɓanna ya yi aure da ɓanna ya tara ɓanna amma kai ne kumanda ɗin ɓannai ran nan sai Allah ya haskaka zuciyar shi ya gano ɓannar da ake yake na daina ɓannai yake yaƙaƙa kai mai ɓannai sai a kahe sai a sa hujja a ce to ai shi ma an taɓa yi da shi wanda wai ai shi ma da da shi ake ɓanna wannan tana zama hujjar ya gaza gyara ɓanna to in kace wannan hujja ce ta ba za a gyara banna ba to ka rushe da awa annabawa gaba ɗaya duk wanda suka ba annabi wanda ya tarda suna wannan mummunan aikin ne ya musu wa'azi wasu suka ci gaba da bannai wasu kuma suka yi babanna tawaye kuma waɗannan da suka bar bannai suka daina bannai da su ne aka zo aka ake yakan mabannata ƴan uwansu haka ne shin idan aka yi sulhu da ƴan tawaye ina ake saka su cikin rundunar gwamnati ko sai su gwada inda sauran wanda suka kiyarda a yi sulhu suke aje a yaƙi suwa ashe daman ana samun abokin zaluncin kai daina zalunci ko ba a samu kuma yanzu da shi ne za a zuwa rika ce a ya yi wannan sojojin ma duk da su muka yi waccan tahiya ta tarayya ai duka mu ne kaza kaza kawai su suna so ne su ci su kadai wato da dai an cin ko? kaga yanzu suna tabbatar maka da an cin yanzu ba su ƙaryata maka baɓannan nan da soja suka ce an yi ɓanna cikin ƙasa satar da aka ce an yi dawana dawana sun yi sata a mulkinsu an yi sata a mulkinsu sai suka ce in gaskiya ne an yi amma ai da su muka yi to da ni aka yi ni na daina ganawa kai maka naka sai ni ba wani abu ba na ce da mun haɗu muna cutar 'yan Nijar motsiraru iya ofishiyar na soja da iya ofishiyar na cabinet gwamnati da iya ofishiyar na majalisa da iya ofishiyar na director general da sauransu mu kaɗai ne muka danne a jama'a al'umma miliyoyi ba mu kai mu dubu ɗari uku ba da mu da 'ya'yanmu muka raba kasai dan wane yana dirkatar a wuri kaza shi yana minister dan shi yana minister shi yana prime minister dan shi yana kaza yana president dan shi yana kaza yana wane ne dan shi yana kaza kai kana da mukami kaza dan kai ke rike da ministry kaza dan kai ke da rike da minista kaza wancan ya tura dan shi tan wancan ya tura dan shi tan suka rabe kasar tsakankanin su ba haka bane to yanzu sai Allah ya ji addu'a bayan Allah addu'a wanda aka zalimta ba ta faɗuwa ƙasa shi kuma Allah daman yakan ɗauko wani azzalimin daga cikin azzalimi sai ya buga ma wani azzalimin sai wannan azzalimin ya murƙushe azzalimi ya hana wancan azzalimin zalunci so nawa aka yi haka manzo Allah ce mana wannan addinin ana taimakon shi da ɗan cikin shi da mai rabo a cikin shi ana taimaka mishi ma da wanda ma bai da rabo a cikin shi haka ne to shi kenan mutum nawa ne da yana kafirci yana yaƙan manzan Allah aka wayi gari ya so manzan Allah ya daina ƙin manzan Allah ya zo yana taimaka ma manzan Allah shin wahashi da ya kashe sayin na Hamza ya musulunta ko bai musulunta ba musuluncinsa ya yi ko bai yi ba ya rama bannar da ya ma musulmi ko bai rama ba gwarzon da ya kashe a musulunci sai da ya kashe gwarzo irin shi a kafirci ya ce to waccan bannar da nai ina kafiri to yanzu tun da na musulunta bari in rama irinta da haka bannar da aka yi lokacin da kuka haɗa kai ku 'yan tsirarin 'yan siyasa da 'yan boko kuka samu sojoji da sauran jami'an tsaro kuka haɗu kuka ɗauki ƙasar nan kuka saida ma turawa kuka ƙyale matsugun na cikin bukka kamar da abubakar ladan zare ke faɗi yana ce manufar mu daban da ta 'yan iska manufar su aka kasa afirka su sayar da ƙasa eka eka sai su bar matsugun na cikin bukka abadan ba a haka afirka to kun sai da ƙasar eka-eka sai wani ya ce ya dawo da ƙasar da aka saida ya damƙe wanda ya saida ta sai ma an maka shari'a tunda ba bisa ka'ida kuma ka saida ta ba ni ga nawa ka san da aka saida aka bani kai ma kana ka ame da ma wanda muka sai ka wanda kuma ma wanda suka sai kan ba su bisa eh, ba bisa ka'ida suka saya ba duk wanda ya ciniki bisa ƙarya bisa zalunci kai ma tashi kaya asara yadda mu ma kai asara a maida ma masu abu abin su ruwa ya koma kwari ruwa ya koma rijiya komi ya koma inda yake a maida ma masu ƙasa ƙasa su me lahi yanzu kuma ya ku zo wai kuna wai yaudarar mu a ai ba a gane ba ne duk mu ne dai ai duka jama'an mu ce ya mun gane da wannan ai mu tuni mun san labarin wannan bayan Allah ku kuke wahala ai in dai an karanta alqur'ani na rantse da Allah duk inda ka boye sai an nuna ka كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'dhu zalimina ba'dan wai mu kaddara ma kaman yadda ku kuke faɗa sojojin azzalimai ne to mu yarda da labarin ku to ai Allah ya ce muna ɗauko wani azzalimin mai ƙarhi sai mu ɗora ya, ya taushe wani azzalimin sai sauran da ake zalimta sai su huta dan da azzalimi da azzalimi ake kokowa an kai babban ƙasa an hana shi zalimci ku saura ba sai ku yi ni sai ku huta kura da kura ana faɗa awaki hesi ina hesi ta kansu ba shi kenan ba to bare wata kura ta cinye wata kurai sai mi ba an zamna lahiya ba to idan kuma kace a'a ai daman menene mudahana a musulunci wancan azzalimi ne wancan azzalimi ne idan azzalimin yace jama'a wannan abin da muke bai kamata ba gaskiya ba zai ai faɗa mai ido ba ku zo mu yi haƙuri wannan cutar da muke ya yi yawa ƙetar tamu ta yi yawa ya za mu kashe ƙasanmu mu yi haƙuri mu gyara ƙasar nan sai su kai kana da hankali fa so kake ka tona mana asiri to idan aka idan suka nemi za su wulakanta shi sai ce to tun da haka ne ku ba gyara ba ba za ku gyara ba ba za ku yarda ku gyara ba har ma kuna neman wanda zai gyaran ku hallaka shi ni ma da na san sharrin ku kuna son he kun hallaka ni dan nace a gyara to bari in yi sauri in kale ku sai ya sauri ya kale su yace to duka ba addini zalunci shawarar da na baku da shawara ki to yanzu ta zama da ƙarfi sai an bar zalunci ba haka bane kuma zaluncin an daina kuma duk inda azalin yake sai an kamo shi da Allah ba kamar haka bane to idan aka yi haka wai sai mutum ya ce to ai mudahana ita ce kace to ai wane ma da yace shi na kirki ne shi ma ya taba yin kaza wane ma da yace aka ce shi na kirki ne ai shi ma taba yin kaza ka san me yake nihi da ce maka ya taba yin kaza yanzu ya rihe bakin ka karkaso shi saboda wai ya gaya maka aibin shi to da ya ga ka gaya mana aibin shi shi ya ce na ya yarda abin da ya aibi ne ya daina to yanzu kai da baka yarda ba aibi ne kake so a ci gaba kai ne muke so da ƙarfi mu taka ma birki daman ba da sojojin ba ne kai amfani da 'yan sanda kasar ƙasa ai mutane sun san tsiyar da kake ba gagarar su kai ba kan ka hau kujerar shugaban ƙasa wani ya hau kan ka hau kujerar ministan cikin gida wani ya hau kan ka hau kujerar ministan harkokin wajen wani ya hau kan ka zama wane ne wani ya zama wannan kujerar ba kai bane na farko biran da kaje baka ga hoton wanda suka yi dewa a ciki yanzu aka kawo naka aka sa to kuma ai ba kai bane na ƙarshe to shikenan yanzu tunda haka ne wani yayi ai da wannan jami'an tsaron ne kuka rika turawa kuna kama mutane da ku zanga zanga kuke da kuka hau kuka ce an hana zanga zanga ba haka bane ba ku kuka koya ma yan Niger zanga zanga ba yan Nijar muna cewa zanga-zanga ba addini ba ce musulunci ya hana kuka ce kai ku kyale wannan musulmin ku huto yan demokuraɗiyya kuka ce ku rabu da musulunci yanzu demokuraɗiyya ake mutane suka bi ku aka je aka yi zanga-zanga to yanzu tun da demokuraɗiyya ake kuma ita demokuraɗiyya ta halatta zanga-zanga ku da kuka hau kan kujerar mulki mu mun yarda ko ba ku ci ba zaɓe aji an je an ce kunci kunci mu a ka'idar mu ta musulunci da makan ne ba ruwan mu da wai magudi kuka yi a a daidai kuka yi tunda kun hau kan kujerar mun yarda da mulkin to yanzu tun da a mulkin nan da kuka amince na demokuraɗiyya ya ya ba da umarnin a yi zanga-zanga me yasa kuka hana yin zanga-zanga ba ya haka ba yan adawa nawa kuka yi kaso ku kuma so nawa aka yi kaso ai ba aka yi kaso ba ku an ba ku dama kuna faɗar albarkacin bakin ku ku me yasa da kuka zo kuka hana mutane faɗa albarkacin bakin ku ku an ba ku dama kuka zama 'yan adawa kuna faɗar abin da bai dace ba har ana ba ku haƙoƙinku ku me yasa a zamanin ku kuka hana mutane haƙoƙinsu kuka mai da jam'iyyar ku ita ce take da sunan ƙasa dan kana ɗan ƙasa bakka da yanci amma sai in kana wannan jam'iyyar kake da yanci ba haka ba kai to waɗannan jami'an tsaron ai daman ba ra'ayinsu ba ne mutumin da aka yi shi aka yi training ɗin shi aka ba shi horo ne ya tsare ƙasa ya tsare dukiyar ƙasa ya tsare jinin ƙasa ya tsare rayukan 'yan ƙasa ya tsare mutuncin 'yan ƙasa kai ka zo ka tilasta shi kace ya ci mutuncin 'yan ƙasa ya zub da jinin 'yan ƙasa ya cinye dukiyar 'yan ƙasa ya kama a taku da dukiyar 'yan ƙasa radda ya samu dama ya kubce ai daman tilasta shi kai yanzu ba ku gaba jami'an tsaro gaba ɗaya kaso 95 ba tare suke ba haka ne talakawa kaso 95 ba tare da 'yan siyasa suke ba bai bayyana ba to irin waɗannan sharrin shi ne an gane ko kenan ba wani abin da za ka gaya mana fata walla bi rukunihi sai fir'auna ya juya da shi da rindinarsa wa qala yace sahirun aw majnun fa akhadnahu فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم fa akhadnahu wa junuduhu sai muka danki fir'auna da azaba wa junuduhu da wannan rindina ta shi gaba daya ba ɗaya da muka rage duk waɗannan da suka yi ashe kaga idan mutum yana taɓar gaza aka zo ana magana wannan abin da wane yake taɓar gaza ce har aka samu rabuwa biyu ga masu goyon bayan taɓar gaza ga waɗanda suke goyon bayan a gyara taɓar gaza to wannan rukuni biyu za su zamanto abokan gaba da juna kowa yana so ya ga bayan ɗan uwan shi shi yan su yan tabargaza suna so su ga bayan masu gyara haka ne su kuma masu gyara tabargaza suna so su ga an daina tabargaza kuma tabargaza ba za a daina ta ba sai an ga bayan masu dai- masu tabargaza su masu tabargaza suna da waɗanda suka ɗaure musu gindi iyayen gidansu su ne turawa da shedanin duniya to sai an raba gari an raba kaya da turawa an nisanta su da mu in ba haka ba ta ɓargaza ba za ta ƙare ba don daman su turawa su suke goyon bayan taɓargaza su suka goyi bayan tawaye da yin tawaye da haka su suka ƙirƙira tawaye su suka naɗa 'yan tawaye su suka ba 'yan tawaye makamai domin Nijar da da Afirka ba a sai da makamai ba a kera makamai makaman nan ana kera shi ne a turai haka ne kuma duk makamin da aka yi amfani da shi ana iya gane wannan makamin na ƙasa kaza ne kuma madi'an ka ƙasa kaza ne kuma na shekara kaza ne in tsohon yi ne an sani in sabon yi ne an sani haka ne kenan ba wani abu ne ɓoyayye to ina 'yan tawaye kun ce waɗannan ƙauyawa ne makiyayen daji ina makiyayen daji ya samu kuɗi ya sayi irin waɗannan makaman da hatta da sojojinmu ƙasa idan ta tafi a saida mata ba kafo ba ake saida mata irin su dewa to ya ake su 'yan tawaye suka same shi ba tambaya daga hannun waye shigo hannunsu su gwamnatin namu ne suka miƙa ma suka kasa abin da suka sayo na makaman suka ɗauki rabi suka ba sojojinmu suka ɗauki rabi suka ba makiyanmu kuma suka haɗa rigima a ƙasarsu a san da suke mulki zai yiwu hankali zai ɗauki wannan a'a wani ne dai baturi baƙo shi ne ya haɗa wannan haɗa daman wani abokan ladan zariya ce in ka ga haɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi dan sun ga alamar sun tashi kaga kenan baƙi da aka kora su suke kani dan sun ga an sun an ce su tashi su tashi daga zalimtan mu he su ka faɗa sai su hargitsa tsakankaninmu sai su samu bara gurbin cikinmu jahilan cikinmu sai su ba su makamai sai su ba su ƙwaya su ce ku yaƙi junanku don su su sami gindin zama a ƙasanmu duk sanda ake rigima koran wani sojan wata ƙasa to sannan kaga an yi yawan kai hare-hare saboda wai suna so su nuna muku in ba su ba za ku zamana lahiya ba billahi allazi la ilaha illa huwa ku yi tahiya ko kun daɗe duk abin da zai samu mu ban mu buƙatar gudunmawa ƙarya kuke yi ba ku ba mu gudunmawa akan wannan yaƙin ta'addanci wallahi na rantse da Allah kuna ba da gudunmawa ne wajen 'yan ta'adda su yaƙe mu ai kafin ku shigo ƙasan nan babu wannan ta'addanci sanda babu sojan bature ko ɗaya a mali a burkina a nijar akwai muna da 'yan ta'adda daga sanda aka kawo sojojin faransa sojojin amerika sojojin germany sojojin majalisar ɗinkin duniya aka zuba su a ƙasa daga sannan ne ta'addanci ya yi ƙarhi ko ba daga sannan ya yi ƙarhi ba yanzu suwane ne a hankalce suwane ne 'yan ta'adda an kaka magani sai ya zamanto zuwanka sai ya ƙara cuta yanzu kai kana magani ne ko kana yada cuta ne da Allah ku gidadawan ina ne da ba ku gane ba kuma ku gaya mini duk duniya ina ne amerika ta taba zuwa aka samu zaman lahiya a wannan kasai duk inda amerika za ta tahiya tana tahiya ne da sunan ta je ta kai sulhu ta kai gyara ta kai zaman lahiya ba haka take cewa ba ta ce saddam hussein azzalimi ne mayaudari ne macuci ne dan mulkin kama karya ne yana kashe 'yan kasashi yana gallazawa 'yan kasashi har ma ta ce ya kashe mutum ɗaya har ɗari da hamsin wannan abin abin takaici ne abin akiyar da ne ya za ka rinka kashe 'yan ƙasa har mutum 150 kaje mutum 150 amurka he ta tahi ta je ta kare 'yan ƙasa a daina kashe mutane amma hauji mutanen da ya kashe 150 ita da ta je mutum dubu na wasu da kansu suka yarda an kashe a yaki eh dubu nawa suka yarda sama da dubu goma dan an kashe 150 ka zo wurin hana kashe 150 ka kashe mutum dubu goma wani irin hankali ne zai yarda wurin hana kashe mutum 150 a kashe mutum dubu goma shi wani irin hankali ne zai yarda wannan jama'a sannan tun da amerika ta shiga iraki amerika ta zamana lahiya wannan iraki ta zamana lahiya tsakaninku da allah da lokacin da saddam hussein yake mulki a iraki da yanzu da saddam hussein ya bar mulkin iraki wani lokaci ne iraki take ƙasa ingantacciya abin sha'awa mai arziki abin abiyarce ta lokacin saddam hussein yanzu da aka zargi saddam hussein da kama kariya yanzu yar gwada ta gwada saddam ne ɗan kama kariya ko wanda suka zarge su sa amerika to shi kenan wannan abin ya bayyana a wani wuri kuma kai aka zo wurinka da jisamtin irin wannan abin kai mahaukacin ina ne suka ce kaddafi ɗan kama karya ne mutanen libya ba sa jin daɗin mulki shi ya gane ya gaje ko ina yau shi ne gobe shi ne ya zama shi kaɗai ke ba da umarni abi ai bai kamata mutanen libya su yarda shin dan allah amerika da faransa da suka shigo suka ce sun zo ceton yan ina dan wa yana musu kama kariya dan kaddafi yana musu mulkin danniya ya cuce su ana karyawa inda baggaba yanzu tsakaninku da Allah da adadin mutanen da aka kashe a zamanin kaddafi da adadin mutanen da aka kashe bayan shigowar turawa nawa suka yawa wani lokaci suka yawa banna a wani lokaci sai samuwa a zamanin kaddafa ana bannar da ake a yanzu a libya me aka zargi umar hassan albishir da shi ba ta kai dan kama kariya bane cutar da mutanen shi da cutar hassan albishir da cutar da yanzu su dagalo suke yi wacce ce su wannan wa yake suna shugaban shugaban kasar eh eh ban ji ba hamadan ko to da shi hamadan da dagalo abokin yaki shi cutar da suke yanzu yadda suka sa 'yan sudan cikin musiba da sanda wannan albishir yake mulki wanne ne ya hisa 'yan sudan a kwanciyar hankali wani lokaci da sudan take cikin tashin hankali waɗannan yaran turawa ne ko baran turawa ba ne sanda mali babu sojojin faransa a lokacin nan take zamna lahiya ko ko sanda sojojin faransa suka shigo sanda sojojin faransa suka shigo to yaya mutane dan ba ku da hankali wai za ku ce wai idan sojojin faransa suka bar Niger wai ba za mu zamna lahiya ba da can kai in baka sani ba in kai mahaukaci ne sojojin faransa sun zo sun tar da nijar tana da arziki da da lafiya da zaman lahiya suka zo mulkin mallaka suka yi sata suka cutar da mu suka kawo mana musiba suka tashi su muka samu saukin musiba kuma da yanzu suka dawo muka koma cikin musiba kai wani irin banza ne ko kuma a'a idan kai wawa ne mu ma kana nufin wawaye ne sojojin faransa sun je ruwanda a shekarar ta alif ɗari tara da da uku zuwa da da hudu, mi ya faru a Rwanda mi ya faru a Burundi mi aka yi a birnin Kigali mi aka yi a birnin Bujumbura ba kisan kare dangi ba a ƙalƙashin suwa aka haifar da wannan ƙalƙashin sa idan sojojin Faransa sanda aka kori sojojin Faransa birnin Kigali ya zamna lahiya ko bai zamna lahiya ba ya nuna idan sojojin faransa suna wuri ba a zamnawa lahiya amma idan sojojin faransa an kore su ana zamna lahiya ku 'yan nijar 'yan demokuraɗiyyar nijar ku ne kuke tsammanin 'yan nijar ba su san tarihi ba wannan abin da aka yi kwanan nan kowa da wayan shi kuke tsammanin dimmin mance saboda ku kun zama dabbobi ba ku san kanku ba ku san ciwon kanku ba kuke tsammanin wannan abin da aka yi mil nafsan su san kataros wani katarban kataros kai mu mu mance shi in ku wawaye ne mu wawaye ne shin sanda suka zo wannan central africa birnin bangi kaka ya koma sanda sojojin matsinkin duniya suke ciki eh ba dandalin kashe-kashe da yaƙe-yaƙe ba sanda aka kore su aka ka 'yan wagana ɗin da kuke cewa ai in an kasa ba a zaman lahiya yanzu bangi ta zamna lahiya ana mulki ana kasuwanci ana sallah mai coci yana zuwa coci mai sana'a yana zuwa sana'a ma'aikaci yana zuwa aiki sanda ku kuke nan babu wagana ai ba a zamna lahiya ba sanda kuke nan shekarunku goma sha biyu kidal tana hannun 'yan tawaye sanda aka kore ku aka ka 'yan wagana sai ga kidar ta dawo hannun gwamnati tsakani da Allah 'yan wagana sun yi ku amfani ko ba su yi ku amfani ba in kuka ce 'yan wagana kuɗi suke ɗauka ku kyauta kuke yi mu gaya muku satar da kai tan nawa ne na iraniyan kuka sata a wannan a arlit da abin da 'yan wagana suka sata ku ta ɗaya rana ta yi sata 'yan wagana ta shekara ɗari yamu za ku ba labari yara ne mu ba yara ba ne mu gaban mu aka yi duk waɗannan da suka shugabancin ƙasar babu wanda ba su ana ba ne in ma sun yi ni kwanaki wani shekara biyar shekara shida ce in aka zabge shekaru a cikin shekarunsu su ma ba wanda za su rika hutawa kuma tun da muke muka gane kai daga gani na ai ka san dai kwakwalwa ta tana ja na rantse da Allah kai da ko mahaukaci ne kai ka san kwakwalwa irin ta an ana sai da ka san ita kai ka san cewa ba na mantuwa daga an yi na san mugu di inda ya shiga kuma na san gaskiya na san ƙarya ya za ka yi wasa da hankalinmu ba irinmu ba ne ake wasa da hankalinmu kuma wannan ƙwaƙwalwar tawa in karanta mata alƙur'ani in je a koya mini fiƙi a koya mini hadiri kai ban za ka je ka koyi zogirafi da wannan da banza dan ka koyi wata geography da biology ka koyi wannan philosophy kada tamanin ba mu zama philosophy philosophy da baka sani kai baka santa ba wallahi yaushe ma kai karatun ni ka karanta banda faransanci da kake yi aka koya maka yaran wani aka ce maka ilimi ne dan kai da kiki ne baka san ilimin ba ka yarda ilimi ne yo ai mu ba da kikai bane mu da ganin mu wallahi ko ma haukaci ne kai ka san ba da kikai ne yalla Allah samu gani da haka nan bayyiwa ka dauke mu wawaye duk inda zaka bullo wallahi mun san inda zaka bullo mana fata wallahi rukunihi sai ya juya baya da shi da rindinarsa fa akhadna sai muka sai sai yake cewa qala sahirun aw majnun shi wannan ko dai masirki ne ko mahaukaci ne fa akhadnahu sai muka danke shi wa junudahu da shi da mabiyan nashi gaba daya fanabadnahu sai muka watsa su gaba ɗayansu filiyan mu cikin kogi wa huwa mulim yana mai zargin kanshi shi fir'auna kowane kafiri in zai mutu yana zargin kanshi yam kalma alyammu ta zo a cikin alkur'ani a wuri da yawa amma ita asalinta kalma ce ta ne wadda take ta yaran ibraniyanci ƙur'ani abinda aka san alyammu shine albahar amma sai aka ɗauko wannan kalmar da suke faɗa a wajen su fir'auna ko wajen sa'an musa aka sa cikin alkur'ani sai Allah ke cewa وفي عاد زرزرنا عليهم الريح الأقيم wa fi adin cikin labarin adawa shi ma akwai aya in dai kana da hankali in kana da basira in kwakwalwarka tana ja in ba da kararar kwakwalwa ba gari ka to akwai ayar da ka gano ƙarya ƙarya ce gaskiya gaskiya ce gaskiya ce abin bi ƙarya abin kiki wanda ya bi gaskiya ya tsira wanda ya bi ƙarya ya hallaka me ya faru ما تذر ما تذر من شيء نزت عليه إلا جعلته كالرميم yace idh arsalna alaihim su adawa dinnan yayin da muka baka labarin mun aika a gare su rihal aqim wata irin tsananin iska kuma bakarariyar iska ai iska mun santa in ta kada bayan ta me yake zuwa ruwa ko wani sanyi ko to ita wannan iska ba sanyi bai biyo bayan ta ba kuma babu ruwa ta zama kenan rihal aqim wadda bata aihi ruwa ba bata aihi sanyi ba sai azaba ta aifar muka aika musu to me suka yi muka aika musu wannan iska kaga iska a duniya akwai abin da ya kai iska rishin ƙarfi saboda rishin ƙarfi ko gangan jikinta baka iya tabawa da tsafa ce ko haka ne amma mutanen da suke da'awar ƙarfi suna jin ƙarfi a jikinsu har da kansa saboda jin ƙarfi suna cewa man ashabbu minna quwwa wa ya hi mu tsananin ƙarfi sai Allah ya ce musu a gaya musu Allahn da ya halicce su ya hi su ƙarfi sai Allah da ya tashi sai ya duba abu mai mara ƙarfi sai ya maida shi mai ƙarfi da shi aka karya ƙarfin mai ƙarfi da abu mara ƙarfi iska aka sa ta karya musu wuya to aiko a yi amfani da iska a kashe ka kana ji kana gani ba ka da izinin kama iska tsawa to ya za ma ubangijin iska tsawa baka gagari ba bawa ka gagari ubangida to baka gagari ba iska ma da ubangijin shi Allah yake bashi umarni ina kuma zaka ma Allah taurin kai to idan kai mai hankali ne tunda iska ma ya hi karhin wanda ya hi karhin ka to kai kuma sai ka ji tsoron ubangijin iska da kai ke cewa iz arsalna wani arsalnahu murihal hakim ma tadaru min shay'in ita wannan iska ba ta barin komai a tata alaihi wanda ta biyo kan shi illa ja'alathu karramin sai ta maida shi tamkar karmamin da shanu suka ci suka yi banna suka tattake shi yayi katakata yayi daga-daga an ciccire shi karmami ya bushe saniya ta ci rabi ta taka rabi ta ji rabi ya za ka gan shi katan-katan haka ne ko ba ka bane to haka iskan take ma komai ta iske katan-katan sai Allah yake cewa وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين wafi samu cikin sha'anin samudawa labarinsu shi ma akwai aya ga mai hankali ya gane girman Allah ga mai hankali zai yi tsoron Allah cikin labarin da aka bada na samudawa suwaye samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam wanda ya aika Allah ya aika musu annabin Allah annabi salihu kuma annabi salihu biya maradi ne dan sarki ana maganin ya cancanta idan sarki ya rasu cikin ɗiyan sarki babu zakara kamar shi shi ake ganin za a ba sarauta don ba wanda ya cancanta kai hasu kansu ɗiyan sarakuna sun gamsu wannan ya himu kasan ko ɗiyan sarakuna ai sukan iya gane ɗan sarkin da yake da alama ko sai dai in Allah bai ba shi ba haka ne su kansu ɗiyan sarakuna suna tsoron wani ɗan sarkin saboda suna ganin alama wai har wani mawaki yana wasa wani sarki yana cewa tun lokacin kana kana maina wai tambura suna motsawa da kashugo soro yan uba suna ga alama suke kwaramtun banza kaga ya nuna akwai dan to shi wannan dan sarki ne kawai sai Allah ya mai da shi annabi sai suka suna mamaki a'a yanzu salu kai da muke ma fatan alherin ka gaji gadan sarauta ka zama kai ne babban mai bautar gumaka mai ba da umarni a bautar gumaka kuma kai za ka zo kana rusa gidan addinin iyaye da kakanni wanda da shi iyayen kuka yi sarauta da shi aka rike kasar nan suka ce kai wannan abin naka ina ganin dai wani abu ne ya same ka ba lafiya ba dan sarki kaga ya bar sarauta ya koma ana karatun alkur'ani an fasa cin hanci he gaskiya suka ce wannan ba gaskiya bane haukaciya ce a ya ga ke gani idan da wani dan sarki zai zama mai imani ana ayyukan addini da shi karka wai wani yan uwa suka gene shi yan uba suka gene shi ya aiko jiho ta yi kyau ya koma bin Allah kai ka koma he an raba gona wani ka karbi kuɗi ka ci abinci kai kana cin haram shi a cin halal yau da kaje he shi ai kai kai ta sama na rantsi da Allah kai ta sama kai wai an kwartanci kwartanci a baka jika hamsin a mala Allah sauƙaƙe da haka da sai suka ce muna maka fatan alheri to daga ƙarshe dai suka ja ya ja har yace musu to tamatta'u ku ji daɗi hatta hinin har zuwa wani ɗan lokaci an ba ku kwana uku duk abin da kuke yi na jin daɗi Allah ya ba ku kwana uku sai ce zalika wa'adul gairu makruh wannan alƙawari ne ba na ƙarya ba kowa ya abin da ya ga dama sai suka ce to abin da ya kamata bi mu kashe shi annabi salihu kafin kwana uku ta yi shi mu kashe shi mana mu zai gaya mata addanci kun san in ya faɗi abu yana yiwa to mu nuna mushi mu ma tsagiru ne to shi ya fara riga mu lahira sai aka samu wasu 'yan daba wani ya haya ya ce ina so kushe suka yi shawarwari suka ce shi ne Allah ke cewa wa kana fil madinati sa'ati rahadin yusjudu fil ardi wala sujud wala sulihun wa qalu taqasamu billahi la nubayyitannahu
wa ahlahu thumma la yanaqulanna li walihi ma shahidna muhlika alihi wa inna wa inna la sadiqun wa makarna makaran makarna makaran wa hum la yashurun sai suka ce to mu kulla makirci in mun tura an kashe shi mu kuma he mu zo daga baya mu za mu kafa kwamitin bincike mu muka yi abin mu ne shugabannin kwamitin bincike mun binciko wannan tsohon abin kaga yan siyasa suna irin wannan abin ko sai su kulla wata shegantaka wai su ce an kawo kwamitin bincike wai in ana so a yaudare ku sai a yi wani abu wanda suka yi abin kuma sai su shirya sai su yabe yanzu an yi wata drama a Najeriya wa yanzu ana so a nuna ma wai demokuraɗiyya tana ja ba muna cewa ba ta ja sai aka je aka saci yara a kusa da garin kaduna fa da rana ƙarfe takwas ɗari biyu da tamanin da wani abu aka ce an kora su daji kuma yanzu aka ce an hanso su wai don a nuna cewa wai demokuraɗiyya tana ja ai mun gane wasan kwaikwayo ne to sauran ina na kibus ina na yawuri ina na wannan dabci ina na ina na ina na ina na kankara ina sauran ƙarya ne wannan wasan kwaikwayo ne don a nuna wai gwamnatin wai a ce a da gaske take na rinda ya Allah ba da gaske take ba wannan ma wasan kwaikwayo da kai hakan da mutane tsakankanin su ne kila da su da Amerika da NCIA da yan iskan su suka tsara wata dirama mu kwashi mutanen nan daga ban daga yanzu mu nuna cewa da gaske ake sai mutane yanzu an fara ma demokuraɗiyya kallon hadarin kaji an fara ganin demokuraɗiyya nan batta ja to mu rika yin wani abu nuna tana ja in kuna so ku nuna tana ja ku huto hili ku zama mutane ku zama ba 'yan iska ba ku daina hana mutane noma ku janye 'yan tawaye ku bar mutane su zamna lahiya sai a yarda e da gaske ai daman iskancin ku sa aka kifi yau dan ku yi iskanci goma ku gyara ɗaya har yanzu 'yan iska ne gani suka ai in kana shiga sashe-sashe na wannan rukuni-rukuni na gurub-gurub da wannan da mai take da Facebook za ka ra'a ganin irin rubuce-rubuce musamman da Ingilishi. Da Afirka kusan kaso saba'in da biyar na 'yan Afirka ma sun da samari da dattawa da tsahin ma'aikata da sojoji masu ci da wanda suka yi retare da polisi masu aiki da wanda suka yi retare kowa rubuce-rubuce ke irin zaluncin yankin garinsu wannan ma na faɗa irin zaluncin da aka yi a garinsu wannan ma na faɗa irin zaluncin da turawan ƙasa kaza ko na portugal ko na ingila ko na faransa ko na amerika na angola suna faɗa a zamanin wato janus salimbi lokacin da amerika take goyon bayan shi an yi kaza an yi kaza daga ƙarshe ta ziga mu mun yi kaza kuma su suka kashe shi lokacin ido da santos shi kuma an yi kaza lokacin wane ne an yi kaza to yanzu wannan abin yana ta yawo ana wayar da kan afirka ana ce abin da nijar da mali da burkina suka yi shi kadai ne yancin na gaskiya da ashe da ba yanci ba aka bamu yanzu sun hango za a musu tawaye za a yi revolution a nemi yanci na hakika ba wancan na ƙarya ba da aka ce an bani yanci a rubuce suka ɗauko karnukan warautar suka ɗora suke mallakan mu ba wannan ba to shine sai su yi wani abu dan dirama shi zalunci ya zama jinin jikinsu da tsoka jikinsu in suka yi ashirin sai su saki biyu su gyara biyu a yanzu kuma mun gane da haka nan Allah ce aya ne su waɗannan abin da ya faru da haka da aka ce ku ji daɗi har zuwa kwana uku kuma ya suka ji daɗin Allah ya kashe su sanda suka ce kashe annabi salu suka tura sai Allah ya tura aka kashe waɗannan 'yan ta'addan kuma Allah ya kashe waɗannan masu shawara shine wa makaru makara wa makarna makaran wa hula shuru suka kulla makirki muwa muka maida musu su suna kullawa mu muna maida musu su ma san menene abin ba su da masaniyar cewa mun yi karhin su Allah ya maida musu sai anan Allah yake cewa mi fa ataw an amri rabbihim suka yi tsaurin kai game da umarnin ubangijinsa Allah fa akadathum sa'iqatu fa akadathum sa'iqatu sai tsawa azaba ta danke su su tsawa ce aka daka musu suka mutu gaba ɗayansu wahum yanzuruna suna gani kana kallon ɗan uwanka yana mutuwa kai kafin taka tabo ba abin da ka iya haka Allah ya gwada musu sai kaga sashe kaza sun mutu gabanka kana guje-gujen neman tsira kuma sannan abin ya zo ya hallaka ka a lokacin da kai kake hallaka kuma makwabcin ka yana gani shi ma abin ya hallaka shi haka Allah musu irin wannan hallakar ta walakanci sai Allah yake cewa ni
وما كانوا منتصرين famastaɗa'u min ƙiyamin ai ba su samu damar wurin da za su tsayuwa ba ma bare su gudu su samu damar su samu damar tattakawa ma su gudu wallahi ba su samu ba an gane ko babu wurin gudu da in azaba Allah ta zo tana zagayewa ne in kai kudu tarbanta kake in kai arewa tarbanta kake in kai yamma tarbanta kake in kai gabas tarbanta kake babu wurin gudu aina da mafar sai a ce musu lawazar ina wurin gudu a ce babu ba ya samu ba ila rabbika zuwa ga ubangijinka da kake a duniya matabbata nan take kai ko makiyinka ne kai ma baka san shi shi ma ku azaba zai maka kuma ba wurin gudu lisan ne za a je ka inda baka san haka za a gaya muku da haka nan fa mastada'u min qiyam wa ma kanu muntasiri ko ba babu wanda zai taimake su su ba sa iya taimakon kansu kuma babu wanda zai taimake su domin Allah ne daman mai ba da agaji ko to da Allah kuka saba shi ya fafare ka ba zai iya ba zai iya karba ka wurin Allah sai kowa soke kai daman wa huwa yajiru wa la yajaru alaihi shine in aka koro ka zaka iya komawa wurin Allah sai Allah ya tsare ka kamar yadda aka koro mu daga ECOWAS aka koro mu daga daga mi take emuwa aka koro mu daga makwabtanmu makwabtanmu wanda muka babu makwabtan da muka muka dogara da su muka sake muka saki jiki da su irin Najeriya sai zaman to su ne manya-manyan yan su ne ma uwayen gidan jagora a hallaka mu ba haka bane da gare gare su ma su din da muka dogara waɗannan in an taba mu su za mu kai ma kuka to su suka ce za su kashe mu su suka ce mai kashe su ma ya biyo kan su ne ma jagororin kisanmu ba haka ba ka yi suka ce kowa ya zo senegal taho kwadibuwar taho benin taho ghana taho wannan sierra taho gambia taho gine taho gine konakiri taho wane ne togo taho waye ɗaya a wannan aiku ba su cikin afirka ta yamma wannan afirka ta yamma liberia da sierra duka aka gayyace su aka zamna lalle an yarda cewa ko dai sojojin niger kwana bakwai su bai da mulkin nan ga wanda suka karba kenan su da aka kashe su ko kuma a zo a kashe su yanzu an fafare mu faransa ce ta goyi baya amurka ta ce ta goyi baya ana ganin duk abin da amurka ta goyi bayan shi duk wanda amerika ta ware ma baya faransa ta ware ma baya najeriya ta ware ma baya kuna iyaka a wannan mali ta wa- wannan burkina ta ware ma baya kuna iyaka kwadiwar ta ware ma baya emuwa ta ware ma baya aka ce an rihe kuɗi an ka a taɓa kuɗi ka a taɓa kaza benin ta wannan ka a ka abinci ka a ka magani to yanzu duka waɗannan da ba Allah ba ne kawai sai muka shiga masallaci muka ce ya Allah ga mu a wurinka sai Allah ya ce ku kwantar da hankali ya jiru wa layi jihar alhe ba ma mafaka suka ne da zafi ga mu ram ga mu dam ga mu kam muna dan mulmulewa muna dan wannan muna cin shinkafa kaza ragwa kaza ragwa shinkafa hankalin mu a kwance gero bai mana ba tsada muna da abin saye shinkafa bata mana ba tsada muna da abin saye muna zamna lahiya faransa ba ta son mutum da Allah yana son mu gamu lahiyan mu lau emuwa ta rike kudin gamu muna kashe kudi har ma dan a nuna musu tunda Allah ya yarda emuwa daman an yahe mata faransai an yahe musu ko ba su so ba za a yi sai ka ce a yi kokowa ma a ga masu ƙarfi suna kayi kai da ganin wannan kuma ka san masu ƙarfi ne kuma aka raka rabon kudin da kuka hana yana can bai siyawo kun dakile sai ga ana raba shi kuma ana biyan ma'aikata suna samun albashin tun ashirin da biyar da wata mu kuma nan masana wanda aka ce su suka fi kowa sani wanda ba su ba jahili ne sun ce lalle nijar ba ta iya yin sati biyu a karan kanta babu ta wannan taimakon tarayyar turai ba ta isa ba sai ga shi yau watan mutara babu tarayyar turan amma da Allah babu Amerikai da Allah, babu Faransa da Allah, a Najeriya tarihi da Allah, Benin tarihi da Allah, mai wai shi ya buɗe, mai liƙe boda shi ya boda, shi ya daina boda ya buɗe boda. Da ya rihe boda ya yi boda, don haka ya yi boda ya buɗe boda don ya daina boda. Ya buɗe boda don ya daina boda. Ba dole ba? mu ba mu nemi komai a wurinku ba Allah muka roƙa wa huwa ya jiru wa la yujaru alaihi to in Allah ne ya fafare ka ina zaka ji a bawa haka eh yanzu su da Allah ya fafare su ina mu haka la malja wa la manja min Allah illa babu inda za a gudu sai dai a koma ga Allah da haka muna kiran ƴan uwanmu duk wanda ta mazahi ya koma ma Allah mu da muka koma ma Allah mun samu alƙawalin Allah gaskiya ne fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa ku kun samu abinda Allah ya muku alƙawali in kun zama fasikai zai kunyata ku kun yi kunya sai da yawa an yi kunya ko ba a yi ba an kaskanta ko ba kaskanta ba to yanzu ma Allahn wannan da yake ba da kariya a da, yake dankwafa azzalimai a da, yake ruguza azzalimai a da, yake taimakon wanda suka roƙe shi a yau da da, to yau ma yana nan. Kai alam na hulikar awwali na aka maka Allah?
ملك الأولين ثم ثم نتبعهم الآخرين كذلك كذلك نفعل بالمجرمين ويل ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce mu ne muka hallakar da maɓannatan da, mu muke hallakar da maɓannatan yau, kuma na gobe ma in suka yi mu ne muke da ikon hallakar su domin Allahn ɗaya ne kuma ba a hinkarshin shi. Kazalika shi sa ke kazalika kamar haka ne na fa'alu muke ci gaba da aikatawa bil mujrimina. Kuma sai aka ce muku wailun yau mai duk wani makaryaci ɗan demokuraɗiyya yake ga wani da yake da iko yayi abun da Allah bai da- bai- bai- bai- bai so ko an koma ga Allah shi zai iya ma azaba ko kana ka koma ga Allah yace to kai ta- yayi ƙarya halaka ta tabbata ga masu ƙarya ta bayin Allah da haka duk wanda ta ma zahi ya koma ma wa Allah idan baka koma ma ba Allah idan Allah ya aiko azaba babu makauta sai Allah yake cewa قوم نوح من قبل Mm.
إنهم كانوا قوما فاسقين don haka nan ya zamanto ba su da wurin gudu ba su da mataimaki an gama da su saboda ba su da mataimaki shine Allah Allah ce wa qauma nuhin haka ma mutanen annabi nuhu su ma labarin su kaga anan ba a ce wa fi nuhin sai aka ce wa qauma nuhin awawul atafi ne akan wancan labari da ake baka su ma mutanen annabi nuhu wanda sun zo min qabli tun kafin zuwan duk wanda aka baka labarin nan sawa'un fir'aunan ne adawan ne samudan ne mutanen annabi Nu- nuhu sun rigaye su su ne farkon wanda aka tura ma annabi ya musu wa'azi an gane ko innahum su mutanen annabi nuhu sun kasance kau- kanu sun kasance kauman fasikina mutane ne fasikai fasikancin da ya fusda su daga da'irar musulunci ya tabbatar da su a kafirci sun saba ma annabi nuhu wannan shine wala Allah Sheikh Sahib Usaimi yake cewa kenan mutanen annabi nuhu kafiran nan su ne wanda aka suka fara sunnan ta ƙaryata annabawa to bisa ka'idai man sanna sannatan sayyi'atan falahu wannan wa alaihi wudriha wudri man amila biha ila yawmil qiyamah wanda di ya tsa- ya ya- ya tsara wata mummuna hanya wanda ya aiki da ita yana da la- zinihi irin nasa na aikin da yana wanda kuma ya kaga ana bashi zinihi na adadin mutanen da suka bi shi sai ce kenan tunda su suka karyata annabawa duk wani wanda ya zo daga baya karya in ya karyata annabi to ana ba ana masa azaba adadin duk wani wanda ya karyata annabi in kuwa ka riga ga zinihin siya da yawa ko sai yace dalili shine yace yayi ya kiyasi ne da wani hadisi hadisin da manzo Allah ke cewa wannan dan annabi Adam na farko wanda ya sunnanta kisan kai to a yau duk wanda aka kashe sai an dauki zinihi an ba wancan dan na annabi Adam kenan ya ya san ya sunnanta sunna mai sayyi'a to da haka wa fi nuhi wannan wannan wa qaumun nuhin min qabl innahum kanu qauma sawin fasiqin qauman fasiqin kai sai Allah ke cewa والسماء بنيناها لوكتي.
بأيد وإنا لموسعون
to bari mu tsaya a nan domin lokaci ya riga yayi idan domin yanzu ayoyin da za su biyo baya suna yi ma surai marhi ne ban kwana ne za a yi domin an nuna maka dai ita wannan sura wato kiyama gaskiya ce alkawalin Allah gaskiya ne sannan kuma idan wani ya sa maka shakkar Allah to sai aka nuna maka ka cire shakka Allah gaskiya ne karkai kokwantan Allah kuma maganar Allah gaskiya ne karkai kokwantanto sai Allah ke cewa wa fil ardi ayatu lil muqinina wa fi anfusikum fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tanqun sai aka baka labarin zaifi Ibrahim aka baka labarin bisharar da suka yi na karyawa inda ba gaba dattijuwan mace mai shekara tamanin ta aihu shi kanshi abin mamaki ne bari ake kuma daman dattijuwa a lokacin tana ya shekara sha bakwai ma juya ce ba ta aihuwa kaga mamakin ya karu wannan aya ce domin Allah yana abin da ya ga dama sannan zuwa ga hallaka mutanen annabi Lut dan sun yi banna aya ce domin an bar wurin ya zamanto aya ne ga mai tsoron azaba yana nan har yanzu a duniya aka ce wa fi wannan wa fi Musa cikin labarin Musa aya ne aka ce wa fi samu shi ma aya ne wa fi adin aya ne sai aka zo har zuwa ga wannan wannan wa qaumun nuhin su kuma a ce wa wa fi nuhin sai aka ce wa qaumun nuhin mutanen annabi nuhu ma aya ne abin da ya same su to yanzu kaga an nuna maka in dai kana son ka fahimci Allah akwai shi ka saddaka ka mika kai to akwai abin da za ka sa zai sa ka ka fahimta a wannan doron duniya hatta a jikin cikin jikinka a bakinka da maganar da kake a idanka ganin da kake a lunwashin da kake a ci da kake a sha da kake a tace abin da kacin nan wani ya koma kashi wani ya zamanto yana da amfani ya shiga cikin jini yana raya ka wani ya zamanto ya zama fitsari wani ruwan kuma ya shiga cikin jiki yana raya ka mai dattin an zubar da shi marar dattin an shigar da ciki shi cikin jiki wannan aya ce mai nuna maka lalle wannan sarrafawai wani ne mai wani fawa sai ke sarrafa ta shine Allah ya ishe ka gane to yanzu za a zo a yi khatuma wadda za ta nuna maka za a rufe surai a jayo hankalinmu zuwa ga addinin nan shine gatanmu addinin nan shine nasararmu duk wanda baya da addini wallahi tillahi kamar ya bar kanshi ne ba tsaro din mai neman tsaro ya kama Allah ya rike addinin Allah idan ka rike Allah ka bi dokar Allah duk duniya kar ka ji tsoron batawa da kowa ba da Amerika ba ko da Iblis za mu bata wallahi karka ji tsoron batawa wai da ake wani shakka shakka amerika amerika banza amerika wohi banu adam ne wa ƙarhin da gare su na rantse da allah in aka raba ƙarhin fir'auna dubu ba su dauki ba ɗaya cikin dubu ɗin fir'aunan nan da yake da ƙarfi a lokacin cikar ganiyar ƙarfin shi duk duniya ban mai ja da shi ya gagara kama jariri duk tsaro da sikiriti ɗin shi jariri ya bace mishi haba jama'a bare kato mai hankali mai lafiya bare kai hadda za ka iya gudu ka bi ta nan ka bi ta nan jariri ya buya cikin jarirai ya gaza ganewa kai mahaukaci ne yau in Allah ya ba da tsaro he an yi wani abu Allah ya koye ma fir'auna jariri cikin dubban sikirce da su fir'auna sojojin fir'auna sojan miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu da sittin a wancan lokacin soja kaɗai wasu na cewa kai kumandodin sojojin ne wannan adadin soja sun yi haka dirkitar-dirkitar na 'yan sanda sikirite-sikirite fir'auna irin wanda yake da su kuma na rantse da Allah duk dan bokon da ka sani a yau billahi lazi la ilaha illa ka digiri uku fir'auna digiri ya kai 40 irin naka shi yasa fir'auna in ka ji an haɗu wani iskancin da yi sai ka ji ka je jami'an nasa angeles shekara goma ka samu digirin wannan iskancin ba ashe fir'auna tuni ya yi shi a lokaci guda ya tsara ya raba ya ake ta yi amma fir'auna bai tsira ba ka diba irin digirin da karu na gare shi na iskanci da digirin da hama na gare shi na iskanci na demokuraɗiyya fir'ama na newa wata mata tsohuwa an sha hankalin ta damun an ce fasta kabba kawun huwa ta'u sun rauɗi hankalin mutanen su sun maida su sun kifa su mutanen suna musu da'a har su mutanen sun yarda alloli ne su kawai hira na mutu tsohuwa akuya ta mutu faro tana kuka ta ce aka ce lahiya hama na ya ganta lahiya tsohuwa ta ce wallahi akuya ta ce ta bi ita kaɗai gare ni ina san akuyan nan a taimaka mini a kai ni wurin Allah ya raya mini akuyan nan hama ne yake an samu matsala ya san ya san ƙarya su to ka san dan demokuraɗiyya dandanan shedan yake mishi wahayin ƙaryar da zai gaya maka wa inna shaya'i la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum nan take shedan yake ce masa mana fir'auna ya shagala yana halitta raƙumi kin san dai raƙumi ya haƙari ya akuya to yanzu aikin halittar raƙumi ne yake ba zai sami damar ganin ki ba amma dai yanzu abin da za a ke matsalar ki akuya ce sai kamo akuya ya bata kaga a takaice an kiwa ta a nan wurin an mata ƙarya inda tana da hankali za ta gane ƙarya suke a shi to amma da yake 'yan demokuraɗiyya ta haɗu da su sai suka juya hankalinta suka ƙare murɗata suka ɗauki kayan ƙasa suka bata kuma suka mai da ta mahaukaciya aka ba ta akuya ta ce tana godiya wai ta bar fir'auna bai da dama na halitta rabuni amma ne shiga yayi ce fir'auna yace eh yace wallahi an samu matsala kai in ba dan ba yanzu da wata ide ta zo mini wato da an samu matsala yace me ke baruwa yace wallahi wata mata ce ta zo akuyar ta ta mutu kuma tsohuwa ce ta tana ta rusu rusu kuka wai he kara ya akuyar ni ko na ni ko nace mata wallahi kana kana hadata wani raƙumi yanzu baka da dama aiki ya maka yawa amma na ba ta akuyar sai hama ne ce kai ya duba ga hama ne kai dan iska sai ce ma to ka san dan iska dan uwan shi ma lokaci man cewa ake wani ya ma ni ƙarya sai ce wallahi amana baka sani ba fa ayu halittar nan ya gari kai ce lokacin da nake halittar ka wallahi shine yace kai yace fir'aun ni zaka rena ma hankali iskancin da kai na kare ka kuma ni zaka dauka saka rashi kai yace amma fir'aun kaka bi da iska mana a yo menene to wallahi malam duk irin abin da ka san wani wai ya sani in da rantsi da Allah in ana karanta maka kisa Fir'auna sai ga babu wani tsari na murda hankalin mutane ko na cin dukiyar mutane ko na iya kasara mutane ko na kashe mutane kuma ana kisan mutane ana nuna masu kauna sai ga Fir'auna tuni yayi daɗe kafin America ma mai dinkin ta tsara wani abin Fir'auna tuni ya daɗe da yin wani abin ashe a can suka koyi Allah ta'ala samu dace Allah ka shirye da mu Allah ka zamanar da mu lafiya ka zamanar da kasan mu lafiya ka gafarta mana albarkacin Allahu ar-Rahman ar-Rahim ya al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min ya al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir ya al-Khaliq ya al-Bari ya al-Musawwir ya al-Ghaffar ya al-Qahhar يا الوهاب الرزاق والفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الإذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور يا الشكور يا العليم يا الكبير يا الحفيظ يا المقيت يا الحسيب يا الجليل يا الكريم يا الرقيب يا المجيب يا الواسع يا الحكيم يا الودود يا المجيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مهدي يا مبدي يا معيد يا مهي يا مفي يا حي يا قيوم يا الواجد الماجد الواحد الصمد القادر يا المقتدر يا القدم يا المؤخر يا الأول يا الآخر يا الظاهر يا الباطن يا الوالي يا المتعالي يا البر يا التواب يا المنتقم يا العفو يا الرؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا المقصي يا الجامع يا الغني يا المغني يا المؤتي يا المانع يا الضار يا الناس يا النور يا الهادي يا البديع يا الباقي يا الوارث يا الرشيد يا الصبور الله منا roƙonka dukkan sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka wanda muka san da wanda mu sani ba ya Allah muna tawassali da wannan sunaye naka wanda kake a roƙe ka da su ka amsa Allah muna roƙonka da su ka zamanar da Nijar lafiya Allah muna roƙonka da su ka sa shugabanninmu su zamana lafiya ka ba shugabanninmu kariya ka ba shugabanninmu tsaro ka ƙara musu lafiya ka sa su yi ƙarfin maƙiyansu albarkacin waɗannan sunan naki naka albarkacin wannan siffofi naka maɗaukaka ya Allah ka ɗaukaka Nijar saboda sunayenka matsar masu kyawu mafiya kyawu ya Allah ka ɗaukaka Nijar ya Allah ka kare shugabannin Nijar ya Allah ka tsare gwamnatocin Nijar ya Allah ka tsare sojojin Nijar ya Allah ka tsare gwamnatin Nijar ya Allah ka ba su kariya ya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah ka ƙara musu ikhlasi ya Allah ka ƙara musu kyakkyawan aiki inda suke da kuskure Allah ka ganar da su Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai su ba su shawara kwarai su kuma su dauki shawara kwarai duk wani mashawarci wanda zai bada mummunan shawara shawara Allah ka hana shi bada ta kuma in ya bada Allah kar ka bari a karbe ta Allah ka bada izinin in za a bada shawara a bada ta kwarai in za a karba a karbi ta kwarai Allah ka sa a aiki na kwarai Allah ka sa a raya al'umman nan Allah ka sa a raya wannan kasa Allah ka sa a raya wannan al'umma musulma al'umman mandan Allah sallallahu alaihi wasallam albarkatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين